أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da saduwa da wannan yammaci na ranar lahadi uku ga watan zulqada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 19 ga watan hudu shekara ta 2026 a daidai wannan lokaci a masallaci mai suna masjidu albani a unguwar jacques chirac garin da magaram jamhuriyar nijar ba don komi ba sai don ci gaba da karatunmu na al'usulu salasa idan ba mu manta ba sati da ya gabata mun tsaya a daidai inda malam yake cewa qawlu subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amali bayan mun yi bayanin abin da yake wajibi akan duk musulmin da ya imani da Allah kuma ya imani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yake wajibi akan sa a ƙarshen kafar sai malam yake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik ka sani cewa tabbas lalle babu abun bauta da cancanta da gaskiya sai Allah wastaghfir li zambik ka nemi gafar ubangijinka fa bada abil ilmi qabla al qawl wal amal sai malam ya fara da ilimi kafin hada da kuma yin aiki nan imam bukhari rahimahullah ya fara littafin shi na sahih bukhari sai ya bude babi wanda ya rubuta sunan shi babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali kina idan muka leka nan kinan wajibi ne duk wanda zai yi aiki kahin yayi wannan aikin ko kuma kahin ya hadu wani abu abin da yake da alaka da addinin musulunci wajibi ne sai yayi ilimi kinan shine malai yace al-ilmu qabla al-qawli wal amali kinan wajibi ne mutum ya je ya nemi ilimin addini kafin ya fara aikata abin da yake da alaka da da wannan addini ko kuma ya hodi wani abu da yake da alaka da addini inda za mu tashi imala yake cewa ilam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalath masail wal amal bihinna al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan فمن أطاءه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون مالك يتشوى إعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل mala yake cewa ka sani ya kai dan uwa Allah ya ji kanka da rahama Allah ya ma rahama ka sani cewa lalle yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin abin da ya wajaba akan duk musulmi namiji wa muslimatin da kuma musulma mace ta'allumu hazihi salasi masail shine su karanci wa'annan mas'alolin guda uku wal amalu bihinna tare da yin aiki da wa'annan abubuwan da suka sani ta farko malam yace anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamlan malam yake cewa ta farko anna Allah khalaqana mu sani cewa lalle Allah subhanahu wata'ala shine ya halicce mu shine ya halicci kowace halitta a duniyan nan Allah yake cewa halata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura shin labarin mutun ya labari ya zo maka na cewa an shuɗe wani zamani an yi wani lokaci a lokacin da kai dan adam bakka nan yanzu misali mu dauki wanda yake da shekara 20 a yanzu ko kuma wanda yake da shekara goma idan aka koma baya shekara goma sha ɗaya wanda yake da shekara goma a yanzu a shekara goma sha biyar in muka koma na baya kenan bayyana kenan shine Allah ya ce lam yakun shay'an mazhuran kenan a da a da babu shi sai daga baya ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ya samar da shi kenan duk wanda muka gani a wannan duniyar ba dan adam ba duk abun da muka gani a wannan duniyar yana yawo wannan halitta ce tawa ta Allah subhanahu ta'ala sai ma da yace wa razaqana kuma mu sani cewa babu mai arzita mutum in ba Allah ba babu wani wanda zai ma arziki a duniya wannan face Allah subhanahu wata'ala shine ya mashi Allah yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha mu sani cewa babu wata dabba a doran kasa illa ala Allah rizquha ba tare da mi da Allah ya san arzikinta ba Allah yake rubuta mata arzikinta manzo Allah yake cewa babu wata rai da Allah zai halicce ta a wannan duniyar ta mutu ta koma zuwa ga Allah face ta cinye ni face ta cinye arzikinta idan muka dauka mene yake ce ma arziki mala yace abin da yake ce ma arziki shine ta'amun wa sharabun wa libasu shine abubuwa guda uku da abinci da abin sha da kuma tuhayi wannan shine abin da yake ce ma arziki in ma ya zamanto abinci in ma ya zama ruwan sha ko kuma ya zama tuhayi saboda duk fafutukar da mutane suke yi a duniya ana yi ne domin mi domin a ci abinci to wayannan su ne arzikin da Allah yake ma mutum a duniya wanda babu wata rai a wannan duniyar face tana da arzikin da Allah subhanahu wataala ya yanka mata shine Hausawa suke cewa bakin da Allah ya tsaga bai ya hana mishi abin da zai ci idan muka leka wannan gabar wa razaqana ita kadai nan zamu gane cewa duk abin da kaga mutum ya samu a wannan duniyar babu wani wanda ya bashi in ba Allah ba wannan shine tsantsar tauhidi shine tsantsar abin da mutum zai rike akan cewa idan kaga wane Allah ya bashi arziki kaga wane Allah bai bashi ba karka ce wannan mutumin Allah bai ya san shi ne bai bashi ba ko kuma karka ce wannan wanda Allah ya bashi ya yi san shi a'a to idan ka ce wanda Allah ya bashi ya yi san shi mu dauka kafirai Allah yana san su Allah bai ya san su Allah yana hushi da kafirai amma sai Allah ya ba su mi sai ba su arziki shi kafiri idan Allah ya bashi arziki sai ya ringa ƙara mushi a duniya saboda ni saboda a ranar tashar kiyama bai da ni bai da rago kai kuma Allah ya baka anan kuma ya baka ya baka a lahira ko kuma ya hana maka anan sai ya aje ma a ina a lahira kenan duk wanda Allah ya bashi arziki wane ne ya bashi Allah ne ya bashi wanda bai da arziki Allah ne bai bashi ba watakila kai yayi gaugawa akan mi akan neman wannan arzikin kawai shi abinda ake so a gare shi ya je ya nema watakila lokacin shi bai ba ko ya zamanto a gaba zai zo shi ko kuma ya cinye arzikin shi kenan duk lokacin da kaga mutum yana da arziki ko kuma bai da arziki to wannan duka daga Allah ne kenan idan Allah ya ba mutum Allah ne ya bashi ba wani bane ya bashi kuma babu mai kwacewa idan Allah ya hana ma wani babu yanda za a yi ka bashi kenan Allah shine yake wadatar da bayin shi da wanda ya ga dama sai malai yake cewa walam yatrukna hamlan mu sani cewa lalle Allah subhanahu wataala bai bar mu ba kara zube a wannan duniyar kenan duk wanda Allah ya halicce shi ba wai ya halicci mutum bane ba dan ya bar shi a wannan duniyar kawai ka zo kai abin da ka ga dama a'a ba haka nan bane Allah yake cewa afasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un shin dan adam ko kuma shin kuna tunanin cewa Allah zai halicce ku ne haka kara zube ba tare da an maido ku ba wata rana dan a muku hisabi Allah ce a ba haka nan bane duk wanda ka gani a wannan duniyar an halicci mutum ne dan ni dan ya zo ya ma Allah subhanahu wataala bauta kuma ya sani cewa akwai wata rana wadda za a ce yau kai da kake raye a yau babu kai kuma ka sani cewa idan ka mutu yau aka sa ka kabari aka binne ka ka sani cewa akwai wata rana wadda za a zo a tada kowa a ce ina za a je za a je hirin da za a yi da za a yi hisabi kenan a lokacin nan za a yi ne za a yi hisabi ka cutuwa ne ka zalimtuwa ne ka kyautata mawa ne a lokacin za a yi hisabi in ka aikata mai kyau za ka samu ni lada idan ka aikata sabanin haka za ka samu sabanin haka wannan shine kenan dalili ana shine Allah aka Allah yake cewa ayahsabul insanu an yutraka suda shi dan adam yana tunanin cewa Allah zai halice shi kuma ya sake shi haka sakaka yace a'a ba haka bane idan muka dauka kalma kalma wannan wanda yake ce ma kalma ta hamlan da yace walam yatrukna hamlan idan muka dauka wannan kalma ita kadai kamar misali ne mutum ya dauki dabba sai a saka ta a barta tana yawo ita kadai a jeji kenan an barta ani an barta hamlan an barta a sake ba tare da me ba tare da mai kula da ita ba ko wannan shi yake ce ma hamdan shine ne ma da yace walam yatrukna hamdan to mu sani cewa lalle Allah subhanahu wataala bai bar mu ba hamalan bai bar mu ba sakkake karazibi bal arsala ilaina rasulan sai da ni sai da Allah ya aiko mana ni ya aiko mana annabi wannan rasulun shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ma yake cewa ma'ahul haqq ya zo da gaskiya shine Allah yake cewa wa innaka latahdi ila siratul mustaqim kana annabi Muhammad an aiko ma wannan al'ummar dan yayi dan ya karantar da su addinin musulunci ya zamanto ni ya zamanto sheda ne a gare su mala yace faman ata'ahu dakhala aljanna duk wanda ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya wannan mutumin ya shiga aljanna nan sai aka kawo fi'il madi dakhala wannan fi'il madi ne ya riga ya shiga kenan duk wanda ya riga ya ma manzon Allah biyayya sau da kawa an ce ma annabi ya zo da kaza kai annabi ya hana kaza sai ka bari to wannan mutumin manzo Allah ya ce ni wannan dakhal aljanna wannan mutumin tabbas yayi ni ya riga da ya shiga aljanna duk da bai shiga ba amma ni ana mishi garantin cewa idan ya aikata wannan abin da aka umarce shi ya zama ni ya zama nan aljanna Allah yake cewa wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima duk wanda ya ma Allah biyayya kuma ya zo ya ma annabi Muhammad biyayya lalle wannan mutumin ya samu rabo mai yawa ran tashi alkiyama kenan duk wanda ya ma Allah biyayya ya ma manzon Allah biyayya wannan mutumin tabbas wannan kat wannan mutumin dan aljanna ne manzon Allah yake cewa kullukum yadkhulul jannata illa man aba manzon Allah yace dukkan ɗaya daga cikin ku zai shiga aljanna sai dai wanda bayya so qalu waman ya aba ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah wane ne bai san shiga aljanna saboda manzo Allah ce waye dukkan ku kowanne ɗaya daga cikin ku zai shiga aljanna sai wanda bai so yanzu wane ne za a ce mai ga aljanna ce bai so babu ko shine sai manzo Allah ya ce musu suka tambaye manzo Allah suka ce waman ya aba ya rasulullah ya rasulullah wane ne za a ce mai ga aljanna ya ce bai so kala manzo Allah sai ya ce man ata'ani dakhala aljanna ku sani cewa duk wanda ya mun biyayya wannan mutumin ya shiga mi ya shiga aljanna kenan ya so ne da ra'ayin kai shine ma mi ya ma manzon Allah ya biyayya sai shiga mi sai shiga aljanna sai ya ce wa man asani wanda kuma ya ki min biyayya manzon Allah ya ce dakhalan nara shi ma sai ya zo da siga ta mi ta fi'il madi shi ma ya riga da mi ya shiga mi ya shiga wuta kenan duk wanda ya ma manzon Allah biyayya zai shiga aljanna duk wanda ya ma manzon Allah rishin biyayya ya saba mushi wannan mutumin dan ina ne dan wuta ne sai ma ya ce fasa'adatu wal fawzu fi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam mu sani cewa dacewa da jin dadi da kuma rabauta ranar tashin alkiyama yana cikin mi imamin zon Allah ta'a sau da kawa abinda aka ce ma gashi kat manzo Allah ya zo da shi kai kokari ka yi shi sau da kawa fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah iya gurgudu haka shi ma manzo Allah ya ce abin da aka ce manzon Allah ya hana kai kokari kai mi ka bar shi kwata kwata kal kai mi kal ka aikata wannan abu sai ya ce wa man asahu dakhala nara kuma mu sani cewa duk wanda ya saba ma annabi Muhammad wannan mutumin ya riga da mi ya riga da ya shiga wuta Allah yake cewa wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina duk wanda ya saba ma Allah kuma ya saba ma ma'aikin shi annabi Muhammad faqad dalla dalalan wannan mutumin tabbas hakika Allah ya ce wannan mutumin ya bata kenan duk wanda bai kan sunna ta ma'aiki wannan mutum fatacce ne kenan duk wanda bai yabi sunna ta annabi Muhammad wannan mutumin a bace ce kenan idashin wannan hadisin da mala yace wa man asahu dakhala nara shine manzo Allah yace wa man asani dakhala nara duk wanda ya saba mini wannan mutumin tabbas dan ina ne tabbas dan wuta ne sai mala yace fashaqawatu wal khusrani fi ma'siyatihi sallallahu alaihi wasallam sabana abinda muka gani ka sani cewa bushiri ma manzon Allah wannan asara ce babba da ima manzon Allah da saba ma manzon Allah akan abin da ya zo da shi wannan shine shine tabewa shine asara duniya da lahira sai yasa zaka ga duk wanda bai yin da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ga kullum yana cikin bala'i kullum yana cikin mi yana cikin wahala sai yasa zaka ga duk lokacin da aka ce ma wannan abin da ake aikatawa bid'a ce zaka same ta a cikin ta akwai wahala amma abin da aka ce ma sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zaka same ta batta da wahala ko daya cikin sauki zaka aikata sunna kuma zaka samu ladanta amma idan aka ce ma wannan bid'a ce zaka ga akwai wahala na harko ga wahala gashi kuma babu lada manzo Allah ya ce duk wanda man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda yazo ya aikata wani abu wanda ba annabi Muhammad yazo da shi ba wannan abun an mayar mushi abin shi ba a so saboda daga cikin daga cikin shurut na karba ayyuka shine mi yayi muwafaka akan abinda annabi yazo da shi idan ya zamanto abinda kake yi ya saba ma abinda manzo Allah ya zo da shi kwata kwata bai da alaka da shi to wannan abun naka ba a so manzo Allah ya ce fa huwa raddun wannan an mayar maka abinka kenan duk wata bid'a da mutum zai zo ya aikata mu sani cewa bid'a ce mutum ya zo yayi ya sani cewa tabbas ya tabe duniya da lahira kuma zai je wajen Allah sai Allah ya tambaye shi me yasa kai kaza da izinin wa kai a lokacin sai ya ce ni babu hujja saboda asali bid'a ne ana yin ta ne babu hujja zaka tambaye dan bid'a me hujjar ka akan abu kaza sai tsaya yana ma kwane kwane amma dan ahlus sunna zaka tambaye shi wanda yake bin sunnar manzon Allah wane me dalili akan kaza sai ya ce Allah ya ce manzon Allah ya ce amma ita kuma bid'a za ga sabanin ta sai ga ana kwatanta a ce ai kaza ne hankali kaza hankali shi ko ba haka bane ba duk abin da kace da hankalin kaza ka kwatanta shi tabbas akwai bata a ciki kawai abin da aka ce ma wannan aya ce ta alqur'ani hankalinka ya dauka bai dauka ba kai aiki da ita wannan hadisi ne na manzon Allah hankalinka ya dauka bai dauka ba kawai kai aiki da shi wannan shine ni shine ima manzon Allah biyayya sau da kawa idan kuma kace zaka guje a wannan abin yayi ya saba ma hankali yayi kaza yayi kaza to wannan bata ce yanzu mu dauka annabi nuhu lokacin da da mutanen shi suka saba mishi da Allah ya ce mishi ya je ya kera bato ya hau sai ya zamanto wannan batan da ya kera Allah yake cewa bismillahi majriha ko wa mursaha ko to wannan batan bai da makunni bai da matuki amma aka ce ma annabi nuhu ya zamanto idan za a tada shi bismillah ce zai idan za a yi kwana bismillah ce zai idan za a tsaya bismillah ce zai wannan hankalin mutum zai dauka kaga bai dauka ba yanzu mutum ya shiga mota kawai ya zamna sai ce bismillah ta tai ba ta kai ko amma al'amari na ubangiji gashi Allah ne ya faɗi kuma tabbas sai muka yi imani da shi muka yarda tabbas kuma ya faru kuma mun yi imani ɗari bisa ɗari ya faru wannan shi ake so mumini ya zama kenan ka yi imani duk abin da aka ce Allah ya ce kawai ka yi imani da shi ba tare da ka auna abin a hankalinka ba saboda in ka ce za ka ringa auna yau ka ɗora kaza gobe ka ɗora kaza wata ran sai ka yi shirka saboda wannan abin zai sa ka zai sa ka tunanin da ba shi ba sai ma yake cewa والدليل قوله تعالى دليل akan mi akan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula Allah yake cewa inna arsalna ilaikum rasulan lalle tabbas mun aiko muku manzo wannan manzon wane ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shahidan alaikum ai shahidan alaikum bi a'malikum yawmal qiyamah zai yi shaida a gare ku manzon Allah ya isar wannan abin da ya isar wannan abin shi za a tambaye mu ranar tashin alkiyama a ce wani ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kenan kowanne ɗaya daga cikin mu za a baka littafinka a ce wani ga littafinka wa amma man utiya kitabahu wara a zahari wa amma man utiya kitabahu bi yamini wa amma man utiya kitabahu bi shimali wani za a bashi littafin shi da hannun hagu wani za a bashi littafin shi da hannun dama wani za a bashi littafin shi ta baya amma wane ya dace a ciki wanda za a bashi littafin shi da hannun dama Allah ya ce mishi ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba a ce ma mutum amshi littafin ka karanta da kanka kama kanka hisabi sai sa Umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasab kuma akan ku hisabi kahinni kahin ranar da Allah zai muku hisabi kenan menene manzon Allah ya riga da ya isar duk wani abin da za a tambaye ka a ranar tashin alkiyama abin da za a tambaye ka a kabari manzon Allah ya riga ya isar maka kawai abin da ya rage a gare ka kai kai aiki da shi idan kayi za ka shiga ni dakal dakal janna idan ka iya kuma ni dakal nara in kayi za ka shiga aljanna idan ka iya kuma za ka shiga wuta wannan shine manzon Allah ya riga ya yi ya riga da ya isar shine Allah yake cewa shahidan alaikum ai shahidan alaikum bi amalikum yawmal qiyama manzo Allah ya ya riga ya isar muku kuma shaida ce manzo Allah ya isar duk abin da ku yi ba manzo Allah ya riga ya san ki ya tsaye da sahabbansa ya ce hal ballaktu suka ce i manzo Allah ka isar manzo Allah ce Allahumma shahad ya Allah ka shaida na isar na isar wannan shine manzo Allah ya riga ya isar kuma ya bar duniya ya kare da mutane kawai abin da ya rage ma mutane shine mi su je su yi aiki akan mi akan abin da manzo Allah ya karantar da al'umma akan shi sai gaba ta gaba mal Allah yake cewa kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aiko da annabi zuwa ga fir'auna yace haka al'ummar manzon Allah ita ma aka aiko mata annabi Muhammad kamar yadda a da aka aiko ma fir'auna wa annabi Musa amma sai Allah ya ce fa sa fir'aunur rasula fa akhaznahu akhazan wabila amma mu sani cewa shi fir'auna da aka zo mishi da annabi Musa ya zo mishi sai ni fa sa fir'aun sai ya saba mawa sai ya saba ma annabi Musa sai Allah ya ce fa akhaznahu akhazan wabila sai muka kama shi muka mishi kami mai tsanani me aka ma fir'auna Allah ya halakar da shi a cikin ruwa saboda me saboda ya saba ma annabi Musa karshe ma ta ana rabbukumul a'la ta shi shine Allah ya zamanto mutanen garin misir suna bauta mawa fir'auna suna tsoron shi yasa su dole suka yarda akan cewa ni shine Allah duk abin da yasa su sai su amma ni annabi Musa ya zo ya ce musu ya ce ku sani cewa akwai Allah annabi Musa ya ce musu akwai Allah fir'auna ba Allah bane fir'auna halitta ce inda kowa yake halitta ce irin ta kowa mutum ne irin na kowa mutum ne irin kowa amma ni akwai Allah ɗaya wanda ya halicci kowa shi ake so ku bauta ma amma dai ni shi fir'auna da aka zo aka gaya mishi ya ce bai yarda ba ba zai yi imani ba hal karshe ma idan annabi Musa ya mushi wa'azi sai ya ce a zo mishi da aya ya zo mishi da ayoyi daban-daban amma ni a karshe ni duka wannan ya kiya ya kiya sai Allah ya ce fa hasnahu akhzan wabila sai Allah ya mushi kami wanda yake kami mai tsanani sai Allah ya halakar da shi a cikin teku sai zaman to har yanzu Allah ya ce fal yawmun najika bi badanika litakuna liman khalfata khalfaka aya mu yau aka tsiratar da ni ya ka dauki gawashi ta zaman to aya ce har yanzu mutane suna ganin ta in baka taba gani ba ma zaka ga bidiyo tana yawo ta ni ta fir'auna Allah ya halakar da shi kuma ya zaman to ni aya ce ga mutanen da suka biyo bayan shi kenan mi nan dalili ne akan kayan annabi Muhammad an aiko annabawa daban-daban ga mutane daban-daban amma mu wane ne annabin mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu da shi zamu koyi da shi zamu biyayya kenan shine mala yace dole wajibi ne akan mi akan mu mumi ni biyayya ga annabi Muhammad kuma kar mu yarda mu saba ma annabi Muhammad akan abin da ya zo da shi sai mala yake cewa al-imanu billahi wa rasulihi huwa jima'u sa'adati wa asluha kai imani da Allah ko kai imani da annabi Muhammad kai biyayya ga Allah kai biyayya ga manzansa wannan shine dacewa wannan shine tsira wannan shine jin dadin mutum duniya da lahira idan kuma kace ka saba to daga wannan lokacin kai kuma ka shiga ka shiga hayaniya duniya da lahira almas'alatu saniya mas'ala ta biyu malai yake cewa أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل مسني cewa lalle Allah subhanahu wataala la yarda bayya yarda Allah bayya yarda an yushraka ma'ahu ahad ka gama mi ka gama bautar Allah da wani Allah bayya so Allah bayya yarda ka ringa me ka ringa bautar Allah kuma ka ringa gama shi da wani shine ka mishi kishiya sai ya ce fi ibadatihi ta hanyar ima Allah ibada la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal babu wani wani mala'ika wanda yake makusanci babu wani annabi dukkan wannan ba musu bauta kuma ba so ka gama bautar Allah da wani su ka zo ka ce za ka gama bautar mala'ika ka gama bautar Allah da mala'ika ko kuma ka gama bautar Allah da wani annabi a kawai tsantsa Allah ake so shi kadai kama bauta shi kadai ake so ka bautata ma wanda yake bautata ma annabi wannan yayi shirka wuta zai tai wanda yake bautata ma mala'ika yayi shirka wuta zai tai wanda yake bautata ma aljanni yayi shirka wuta zai tai wanda yake bautata ma wata halitta daban yayi shirka wuta zai tai kenan duk wanda yake bautata ma wani abu koma bayan Allah subhanahu wataala wannan mutumin wuta zai tai yayi shirka wannan shine abin da malai yake cewa أن الله لا يرضى إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد الله بيا يرضى أكما بوتر شي دواني مساني cewa shirka ita kuma kashi biyu ce akwai ashirkul akbar akwai ashirkul asgar akwai babbar shirka akwai karamar shirka babbar shirka tana hutar mutum daga musulunci kwata kwata idan ya mutu yana yin ta wuta za shi kat'an babu wani abu amma ita kuma ashirkul asgar ita ce karamar shirka wadda ake ce ma riya idan muka dauka ashirkul asgar mala yace huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillahi ka du'a'i ka du'a'i ghairillahi mu sani cewa ita shirkul akbar babbar shirka ita ce ka daidaita bautar Allah da wani ka ce misali ka ce sallah ana ma wani banda Allah wannan kayi shirka addu'a ka ce ana roƙon wani banda Allah kayi shirka kenan duk abin da zaka roka lahiya ce baka da kana neman Allah baka lahiya wa ake roka Allah likita bayya ba da lahiya likita likita bayya ba da lahiya wani mai kuɗi bayya arzika ka kuma wani bayya ɗora ma cuta ka sani cewa Allah shi yake arzitawa kuma ka sani cewa Allah shi yake dora ma mutum cuta ka sani cewa kuma Allah shi yake warkar da bawa likita shi wannan sanadiyya ce magani ne zai baka ko ya baka magani ko kuma ya ma aiki ya ce idan aka yi haka cikin iko Allah za a samu lahiya amma ba shi bane zai baka lahiya wani bai je ma likita Allah ya warkar da shi wani ya je likita ya mutu wani ya mutu a gida wani kuma ya je likita ya warki kenan duka mai nawa ne ne duka na Allah ne Allah shi yake warkar da baya da bawa kuma Allah shi yake sama bawa cuta kenan wannan kalka yarda ka gama mi ka gama roƙon Allah da wani ba wani ba ake roƙa kalka je bakkan lahiya ka je ka roƙi wani mutum ko kuma wani shehu ko kuma wata halitta daban ka ce wane ka bani kaza wane ka bani lahiya wannan shirka ce wannan haramun ne duk wanda yake aikata haka idan ya mutu bai tuba ba wannan mutumin wuta zai tafi kenan me ake Allah shi ake roƙo kuɗi kake nema ka roƙi Allah lahiya kake nema ka roƙi Allah duniya kake nema Allah yake bada lahira kake nema Allah yake bada babu wani mutum da zai ma garantin cewa zai saka aljanna a duniya wani babu shi kuma babu wanda zai ce ma wuta zai saka babu shi sai Allah Allah shi yake sa wuta Allah shi yake sa aljanna kenan wannan duka wa'annan abubuwa nawa ne na Allah ne haka ake so ka yarda ka yarda da wannan abun ka yi imani Allah shi yake yin wa'annan abubuwan gabaki daya idan kuma ka ce akwai me yi ka yi shirka idan kuma ka aikata hallo ka yi shirka kenan tabbas wajibi ne dole ne a gare ka ka bar duk wani abu wanda koma bayan Allah ne akan bauta mushi ka zo ka bautata ma Allah subhanahu wataala shi kadai saboda shi ya halicce ka kuma ya halicce ka dan ka dan ka mushi wannan bautar kenan wannan abubuwan dole sai mun kula su akan mi akan musamman ma addu'a abin da yake da alaka da addu'a mutane suna yin addu'a ga wani Allah addu'a shirka ce idan kai ta ga wani Allah kawai addu'a ana yin ta ga Allah Allah shi ɗaya ake roƙo idan ka roƙi wani ka yi shirka kuma ka sani cewa ba mai bada abu ba mai hana abu sai Allah Allah shi yake bada Allah shi yake hanawa wannan haka ake so mutum ya yarda ya sa wannan a kwallo shi ka sa wannan a kanka akan cewa babu wannan adam da zai ma barazanar cewa zai hana ma wani abu a duniya ko kuma zai baka wani abu a duniya Allah shi yake badawa kuma Allah shi yake hanawa sai mala yake cewa la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal mu sani cewa babu wani mala'ika da zaka ma bauta babu wani mala'ika da zaka gama bautar shi da ta Allah ko mala'ika jibril wanda ni wanda shi ya yi kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala akan mala'iku ga baki daya to wannan idan ka bauta ma mala'ika jibril ka yi shirka kuma wuta zaka ta idan ka gama bautar Allah kuma ka kama mala'ika jibril ka gama akan wannan bautar ka yi shirka mala'ika jibril ka bar shi a inda Allah ya ajiye shi mala'ika ne ko mala'ika ne dan aike ne zuwa ga ni zuwa ga wahayin Allah dan aike ne ka yarda dan aike ne sai ya ce wala nabiyyin mursal kuma ka sani cewa annabi da aka aiko tun daga annabi nuhu duka wayannan annabawan babu wanda ake bautata ma dukkan su an aiko su ne domin su ce muku ga abin da Allah ya ce ku yi biyayya ga shi ku shiga aljanna idan kun saba za ku shiga wuta wannan shine aikin annabawa kuma annabawa sun riga sun isar idan yau ka ce kana bauta ma wani annabi daban ko annabi Muhammad ko kuma wani annabi daban wannan kayi shirka idan ka mutu kana yi baka tuba ba wannan wuta zaka tafi kenan kwanan idan ya zamanto ka bauta ma annabi Allah ya ce wuta zaka tafi in ka bauta ma annabi ko kuma ka bauta ma mala'ika wuta zaka tafi ina ka bauta ma wani wanda ba su ba kenan aula ko to kenan ba wani kamar a ba gawa kashi ne dan mai rai ya ji tsoro kamar irin misalin da hausawa suke badawa ne an ce ba a bauta ma ba annabi ba a bauta ma ba mala'ika to ina wani Allah wanda ba wa'annan ba ba wa'annan ba annabin ba kuma ba mala'ika ba kenan aula duk abin da yake bauta ce za ka yi Allah ake ma shi kadai ake ma idan kama wani kai bautar Allah da wani wannan shirka ce wani ake ce ma shirka kuma duk wanda ya mutu yana yin wannan shirkar babu shi babu shiga aljanna Allah yake cewa nan da mala yace la yarda li ibadihi al-kufr Allah yake cewa in takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum idan kuka ma Allah shirka kuka zo kuke shirka da Allah ku sani cewa wannan bautar da kuke ma Allah batta ƙara ma Allah komi idan kun yi bauta dan Allah kun ma kanku idan kuka ƙi ima Allah biyayya kun ma kanku dan ka bauta ma Allah karka ce ka ƙara Allah da wani abu fa inna Allah ganiyun ankum Allah ya isa shi kadai ya isa in ka ce baka bauta ma ba abin da zai rage wajen Allah idan ka bauta ma Allah ba abin da ka ƙara ma Allah in ka bauta ma Allah kanka kama kai zaka shiga aljanna idan ka saba mishi kada ka ce a na saba ma Allah a kanka kama shi ma wannan wuta zaka tai wannan shine wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bayya yarda da bayan shi sai kafirci Allah bayya so abinda Allah ya hikama a wannan duniya shine ni shine ka zo ka yi shirka da Allah shine kama Allah shi kishiya wannan shine abin da Allah yake abin da Allah ya tsana sai ma yake ce bal inna ma arsalar rusul wa anzala kutub li muharabatil kufr mu sani ce ma duk wayannan annabawan da aka ringa aikawa ga baki ɗayan su da kuma daga tawon da aka ringa saukarwa a duniya ga baki ɗaya duka wayannan sun zo ne dan su yaki kafirci kenan sun zo ne dan mi dan a kadaita Allah shi kadai kal a yarda a gama bautar Allah da wani Allah yake cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa ya kuna dini kulluhu lillah Allah ya cewa ku yaƙe su har he ya zamanto babu wata fitina ta wani addini koma bayan addinin wannan addinin musulunci kenan duk wani addini wanda ba addinin musulunci ba wannan shirka ce kafirci ne ya kamata mutum ya bar shi bal ma dole ne mutum ya bar shi Allah yake cewa wa raditu lakum al-islam dina kuma Allah ya yarde mana akan cewa addinin musulunci shine addini wanda ya kamata ni shine addini wanda Allah yake so shine addinin annabawa gabaci ɗayan su Allah yake cewa wa dalil wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada mu sani cewa lalle masallaci na Allah ne gidan Allah fala tad'u ma Allah ahada kada ku kira wani koma bayan Allah aina a wannan gurin yin bautar yanzu idan muka dauka annal masajid masajid yana da fasara guda biyu a wajen malamai fasara ta farko wasu malamai suka ce ai a ada sujud su ne gaɓoɓi na yin sujada sujada da za ka yi ka yi don allah wayansu malamai sun ce ni a nan masajid ana nihin gaɓoɓin wannan da ake yin sallah wayansu kuma malamai fasara ta biyu suka ce ai a makinu sala su ne gurin yin sallah ina da gurin yin sallah su ne masallatai kenan fasalawar take rajihi shine mi shine masallaci kenan fala tad'u ma Allah ahada kada ku zo masallacin Allah kuma ku zo kuna kiran wani Allah koma bayan Allah a wannan masallaci mu sani cewa duk wata ibada da za a yi Allah ake ma sai malaka cewa Allah yake cewa fala tad'u ma Allah ahada kada ku kira wani koma bayan Allah sai malaka yace addu'a ku ya kasimu ila kismaini ita kuma addu'a ta zama to kashi biyu ce akwai du'aul mas'ala akwai addu'aul ibada akwai du'a'ul masala ce ce du'a'ul masala abinda zaka rinka roƙon Allah ya baka ko kuma Allah ya kare ka wannan shi yake cewa du'a'ul masala to wannan abun ba so ka roƙe wani ya baka Allah ake roƙo shi ne yake bada sai na biyu du'a'ul ibada wada addu'a ta ibada wata iri ce du'a'ul ibada shine duk abin da idan ka yi shi kana neman lada wajen Allah wannan shi ma du'a'ul ibada wannan ita ke ce ma ibada kenan karatu alqur'ani zaka yi kai dan Allah sai Allah ya baka yi ya baka lada sallah zaka yi dan Allah zaka yi sai Allah ya baka lada azumi zaka yi kai dan Allah sai Allah ya baka lada sadaka zaka yi kai dan Allah ba dan wani bai gani sai Allah ya baka lada wannan shine me du'aul ibada kenan ita ce wannan sai malai yake cewa wa annal masajida lillahi mu sani cewa ai annal mawadi allati bunyat lil ibada was salat wa zikrillahi aw ada'i sujud lillahi wahdahu to mu sani ma cewa yace dukkan guraren da aka gina masallatan da aka tebe su domin a ringa ma Allah sallah ko kuma a ringa zikirin Allah aw ada sujud ko kuma gabobi na yin sujada ga baki daya mala ce lillahi wahdahu mu sani cewa dukkan wayannan abubuwan na Allah ne shi kadai ba so kama wani sujada ba so kama wani sujada ba so kama wani sallah a masallacin Allah ba so ka kira wani lokacin da za ka yi sallah gaban wannan naka kada ka duka ma wani kada ka risna ka gaida wani wannan duka menene duka haramun ne kenan ba sujada a yi sujada don wani sabanin irin abin da wayansu suke yi za ga mutum ya yi sujada don waye ya ma wani shehu sujada wannan shirka ce kuma idan ya mutu yana haka wuta zai wannan shine kenan wayan abubuwan gabaki ɗaya duka wannan ana sarrafa su ne ga Allah subhanahu wataala Allah yake cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa mawahu an-nar wa ma lizalimin min ansar Allah yake cewa ku sani cewa man yushrik billahi duk wanda yake yin shirka da Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna hakika wannan mutumin Allah ya haramta mu shiga aljanna kwata kwata Allah ya ce wa mawahu an-nar mu sani cewa makomar shi ita ce gidan wuta kenan wannan ita ce mas'ala ta biyu kenan mas'ala ta fari mu sani cewa Allah shi ya halicce mu shi ya arzuta mu walam yatrukna hamlan bal arsala ilaina rasula Allah shi ya halicce mu shi ya arzuta mu bai bar mu haka razi ba bal sai da ya aiko mana annabi Muhammad dan ya karantar da mu addinin musulunci yanda za mu sallah yanda za mu azumi yanda za mu ma Allah gabaki dai Allah ya yarda da mu manzo Allah ya karantar da mu mas'ala ta biyu annallaha la yarda an yushraka ma ahad Allah bai ya yarda a gama mi a gama bautar shi da ta wani Allah bai yarda a mai ni a mai kishiya wajen yi mishi ibada sai al mas'alatu salisa mas'ala ta uku mana yake cewa anna man ata'a rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin wa dalil qawluhu ta'ala mana yake cewa anna man ata'a rasula wa wahhada Allah musani cewa lalle duk wanda ya ma manzon Allah biyayya sallallahu alaihi wa sallam wa wahada Allah kuma ya kadaita Allah ya dayantar da Allah shi kadai mala yace la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasula bayya bayya bayya dacewa a gare shi wannan mutumin muwalatu man hadda Allah wa rasula ya jibinci al'amuran waɗanda suke hudo na hudo da Allah da manzansa sune ni sune kafirai kenan duk wanda ya yarda da Allah yarda da manzon Allah bayya dacewa ka so kafiri ka yi soyayya da kafiri ka ringa ni ka ringa nuna kana son shi man haddallaha wa rasula ai wanda ya saba ma Allah da manzansa wannan shine ni man haddallaha shine kafiri wanda yake hoto na hoto da da Allah sai ma da yake cewa walau kana aqraba qaribi ko da ya zamanto wannan kafirin dan uwanka ne makusanci ne wannan ni haramun ne ka shibinci al'amuransa sai ce dalili akan haka Allah yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum Allah yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba ka taba samun wa'insu mutane wa'inda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar karshe Allah ya ce yuwaduna man hada Allah wa rasulahu suna jikinta al'amuran wa'inda suke huto na huto da Allah makiya na Allah wanda ba su yarda Allah da manzansa ba sai ya ce walau kanu aba'ahum ko da sun kasance wa'annan mutanen iyayensu ne au abna'ahum ko kuma diyansu au ikhwanahum ko kuma ƴan uwansu ne wa'anda suke uwa ɗaya ko kuma uwa ko kuma uba guda au ashiratuhum ko da famin su ne gabaki ɗaya kenan ni ba ka taɓa samun wanda ya imani da Allah yana son wanda ya kafirce ma Allah wannan wanda ya kafirce ma Allah ko da babanka ne idan ya kafirce ma Allah wannan sai kai baran baran da shi babu soyayya tsakaninka da shi abin da yake tsakaninka da shi shine mi shine nani na babanka ne ka me biyayya akan wasu abubuwa amma idan ya zama to biyayya wannan zaka mishi ne dan ka saba ma Allah wannan haramun ne kenan shine mala yace duk wanda ya imani da Allah ya imani da ranar karshe wannan mutum baka taba samun shi yana jikunta al'amuran wa'inda suka saba ma Allah wa'inda suka yi hutu na hutu da Allah ko da iyayensu ne ko da ƴaƴansu ne ko da ƴan uwansu ne ko da ma danginsu ne gabaki ɗaya sai Allah yake cewa ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min mu sani cewa wa'innan su ne wa'inda Allah ya dawwamar da addiya dawwamar da imani a cikin zukatansu Allah ya karfafa musu imaninsu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha kuma wa'annan sune wanda Allah zai shigar da su gidan aljanna ran tashin alkiyama aljanna wadda take dawwaman mace a gare su radiyallahu anhum wa radu'an wa'annan sune wa'anda suka yarda da Allah kuma Allah ma yayi Allah ma ya yarda da su Allah ce ulaika hizbullah mu sani cewa wa'annan sune kungiyoyi wa'annan sune wa'anda Allah ya yarda da su ala inna hizballahi wal muflihun mu sani cewa lalle kungiya ta Allah abubuwan da aka gina dan Allah mutanen da suka yarda Allah wayannan su ne wayanda suke Allah zai tsiratar da su ne ranar tashin alkiyama kenan duk wani abu wanda yake koma bayan bautar Allah idan kaga wani dan uwanka ne wani babanka ne wani danka ne idan ya zamanto kafiri ne bai ma Allah biyayya bai ma manzon Allah biyayya wannan mutum mai ake so da kai ka gaggauta barin alaka da shi ko da ya zama to babanka ne kawai abin da yake alaka da kai da shi ka me biyayya akan abin da yake mu'amala ta yau da kullum wannan kuma manzon Allah ya umarci haka amma idan ya zama to ya saba ma Allah kai kuma sai ka saba mishi kenan kai ya zama to ya saba ma Allah amma kuma kana tare da shi a kenan menene yuwaduna man hadallaha wa rasulahu ba ka taɓa samun su wa'annan mutanen suna soyayya ga duk wanda ya yake hoto na hoto da wa ga Allah mu sani cewa kuma wannan wannan mahabbar wanda mutane suke yi ya zama to soyayya tsakanin kana son kafiri yana burge ka wannan haramun ne haramun ne bai kamata ba wanda ya imani da Allah wanda yake musulmi ne kuma ka zo kana mi kana yarda ko baka yarda ba amma idan ya zamanto kana kama musu akan waɗansu abubuwan kamar mi kamar ka yarda abin da suke ne to haka ake son mai imani wanda ya imani da Allah kar ya yarda duk abin da kafirai suke yi kawai addinin ka ya isar maka duk abin da kake so a wannan addini akwai shi a cikin musulunci manzo Allah ya isar ya karantar sai dai kai ne baka sani ba idan baka sani ba sai ka je ka yi sai ka je ka koye shi ka je ka nemi sani akan wannan abin da baka sani ba kenan nan da mala yake cewa ai da Allah ya ce ula'ika kataba fi qulubihimul iman wayannan mutanen sune wanda asbata Allah fi qulubihimul iman ai wayannan mutane su ne wanda Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min kuma Allah ya karbaba musu ne ya ƙara ƙarfafa wannan imanin a cikin zukatansu kuma wayannan su ne wanda Allah zai sa su ne zai sa su gidan aljanna ran tashin alkiyama aljanna wadda ita ce fiha ma la ainur ra'at wala uzun sami'at shine a cikin aljanna akwai abinda ido ba taba gani ba akwai abinda kunne bai taba shi ba wannan ina suke a cikin aljanna suke abin da yake aljanna ba taɓa ganin shi ba sai an je ina sai an je can za a ganin shi sai dai a zo a ce ma ga irin sifofin aljanna ga irin abubuwan da ake samu a aljanna to wa'inda suka yi imani da Allah suka khalafa ma wa'inda suke kafirai suka yarda da Allah suka yi abin da Allah yake so suka yi abin da manzon Allah yake so to wa'innan mutanen su ne wanda Allah zai datar da su ne ga shiga wannan aljanna wadda kormu suke gudana sai ma yake cewa wa'alam annal wala wal bara ma'al mushrikin yanqasimu ila qismain ka sani cewa ita fa alwala wal bara wajibi ne ga musulmi shine da soyayya da kiyayya wajibi ne wani yana son Allah ka so shi wani bai ya son Allah ka ki shi wannan shine alwala wal bara ya zaman to tsakaninka da kafiri akwai fa albara kai ni kai baran baran da wanda yake kafiri wanda kuma ya yarda Allah shi kuma ka so shi wannan shine ni alwala wal bara yanzu mu dauka alkalmatu alwala ita kadai mu dauka mala yace ma'anaha mahabbatul mushrikina li ajli dinihim aw mahabbatu shirki wa ahlihi aw nusatul kuffari ala almu'minin ko ya zamanto ni wannan kaji dinci al'amuran mushrikai ya zamanto kana san su ko kuma kana san su akan abin da suke aikata na cikin addinin su shirkar da suke yi tana burge ka ko kuma ya zamanto kana taimaka ma kafirai akan akan mu'minai ya zamanto da kai ake zama a yanayi don a cuta ma musulunci kai musulmi ne amma kafirai suna ma addinin musulunci zako da ƙasa suna hawa masu cuta ma musulunci amma sai kai kake ka musu labari ga abin da za ku cuta ma musulunci wannan mine ne wannan kaso su kuma wannan kafirci wannan shine abin da Allah yake cewa wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibinci al'amuran wa'annan kafiran to ya sani cewa wannan mutumin shi ma ne yana ɗaya daga cikinsu amma sai malam yace almuwalatu idan muka dauka ita kuma muwalatu iya muhabbatul mushrikin li ajli dunyahum akwai bambanci tawali addinin su yana burge su yana burge ka ko kuma kana son addinin su kuma kana taimaka musu amma na biyu kana son wayannan kafiran ne amma ne li ajli dunyahum kana son su ne saboda abin duniya da Allah ya ba su wataƙila kana kasuwanci da su sai kake son su saboda ne saboda wannan kuɗin da Allah ya ba su don ka samu ko sai ce wala takunu ma hanusra amma ba ka taimaka musu domin a cutar da musulunci sai ce amma kaga wannan fa hazi kabiratu min al-kaba'ir wannan ita kuma tana daga cikin manya-manyan zunubai wannan ba kafirci bane kana san abin da yake hannun mushrikai wannan ba kafirci bane amma kana san su kana taimaka musu wannan kafirci ne amma kana san abin da yake hannun su amma ba ka taimaka musu wannan shi kuma menene wannan ita kuma kabira ce wani yana daga cikin mi alkabayar Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda Allah yake cewa ya ku wanda suka yi imani la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum kada ku dauki wanda suka kasance makiyan makiyana ne ko makiyan ku ne ku dauke su wayannan mutanen masoyan ku idan kace kana sa abun hannun mutum kenan ne ka nuna kana son shi ko to wannan shine abinda malai yake bayani anan akan cewa ni lalle wannan abun ni yana daga cikin kaba'ir yana daga cikin kabira wanda ba so musulmi yayi ta sai malai yake cewa wa min amsalatil muwalat daga cikin irin musallan da zamu da malai yake bugawa anan sai yace at-tashabbuh bihi kaga irin kokoyo da ake yi na kafirai imma ya zamanto min khasa'isihim kal libas ko ya zamanto kana yin shiga irin tasu ko kuma ya zamanto kana yin aski irin nasu ko kuma ya zamanto kana sa ma ƴaƴanka irin sunayensu wannan duka irin wannan musalla irin wayannan abubuwa wayannan duka haramun ne musulmi ya ringa yin su sai ma da yace wa ilhaqi abna'i bi madaris ajnabiyya ko kuma ka dauki ɗanka musulmi ka kai shi ekol wadda take ka sani ekol ce ta kafirai ka kai wannan shi ma dai haramun ne kat'an wannan ba so saboda ni ka nuna cewa kana tare da su shi kuma idan ka nuna cewa kana tare da mutum shine wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum duk wanda ya nuna cewa yana tare da su ya yarda da su to wannan mutumin shi ma yana tare da su injuwa inji Allah kenan ni wajibi ne idan ka ce ba ka san mutum ka ƙi abin da yake hannun shi gabaki ɗaya ba ka san shi eh ba na san shi to ba na san komin shi ina san shi to ina san komin shi an gane kenan duk abin da yake ba shi ba Allah ya hana bayya so sai kai kokari ka bar shi ko da kana son wannan abu wannan shine abin da ake so sai ma yake cewa duk abin da kasancewa irin abubuwan wannan idan ka aikata koyi ne da mushrikai wannan abun haramun ne musulmi ya yi shi koyi ne da su sa kaya ne irin nasu ba su haramun ne a tashabbu ko ba su aski ne irin nasu ba su ya zama to kana daukan wani abu wani darasi daga gare su ko kuma irin makarantunsu ka je karan da karatu wannan ma ba su allahumma sai dai idan ya zama to akwai wani ilimi wanda babu shi a gurin musulmi ko kuma yayi karanci a waye karanci a wajen musulmi kana so ka koyi wannan ilimin dan ka taimaka ma musulmai wannan ya kamata ya kamata ka je wurin kafirai ka koya amma shi ma wannan akwai sharuɗa akan mi akan wannan karatun da za ka yi amma idan ya zamanto abinda wannan kafiran suke koyawa a makarantun ku akwai ekol ku ana koya kaza ekol insu ana koya kaza zai dacewa ka ɗauki ɗanka ka kai ekol insu wannan haramun ne shine wa man yatawallahum minkum fa innahu kenan wajibi ne ka bar duk abin da yake kusanci gani ga kafirai kawai ka yarda da Allah tsantsa ka yi imani da Allah kenan ba so idan ya zamanto ka jibinci al'amuransu kamar kana hudo na hudo ne da ga Allah ya ce ma bai yarda da Allah amma kai kuma ka yarda da shi to me kake ni kenan kenan abin da ya bai yarda da shi ka ba ka yarda da shi bai yarda da Allah amma kai ka yarda da shi kenan ni kai ma ka yarda abin da bai yarda da shi kenan bai yarda da Allah kai ma ka yarda kenan wajibi ne ga duk wanda yake musulmi ya yi imani da Allah ya bar wayannan abubuwan gabaki daya kawai abin da ake so da kai ka yi imani da Allah da manzonsa ka me biyayya yanda ya kamata sai mala yake cewa kaga abin da yake wajibi akan mumini yace Allah ya kuna fi qalbihi mawaddatun lil kuffar ko kuma mawaddatun lil kafir kai ya zamanto a cikin zuciyar musulmi akwai soyayya ta kafiri a ciki idan ya zamanto akwai mu'amala wadda take ta duniya kasuwanci ba hana ka ba ka yi kasuwanci da wanda yake mushriki ba hana ka ba wannan mu'amala ta yau da kullum ba hana ka ba ka yi da kirista ko kuma wanda yake kafin ba hana ka ba amma ka ringa jin kana son shi wannan shine ne abin da yake haramun ne mutum ya yi shi kenan wajibi ne ga duk wanda yake musulmi ka sani wannan kafiri ne kar ka so shi mu'amala ce kasuwanci ya hada ku da shi wannan Allah bai hana ka ba za ka yi manzon Allah yayi mu'amala da wayanda suke mushrikai da wayanda suke yahudawa manzon Allah yayi kuma manzon Allah bai hana ba mu'amala wadda take ta duniya kai amma soyayya tsakaninka da su wannan babu babu ita Allah yake cewa am tahsabu anna aksarahum yasma'una aw yaqilun yace inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila wayannan mutanen hawa inda suka kafirce ma Allah wayannan haka sani cewa inhum illa kal an'am kamar dabbobi suke wayannan mutanen Allah ya ce balhum adal kai bal ma wayannan a bace suke sun bata wayannan mutanen bai dacewa kai ni kai biyayya ga su bai dacewa ka so su kawai abin da yake so ga kai musulmi kawai kai imani da Allah tsantsar imani wannan shine abin da ake so da kai idan kai imani da Allah duk wanda yake kafiri ne bai dacewa ka ne biyayya bai dacewa ka so shi kana san Allah eh kana san Allah kana san manzon Allah kana san manzon Allah to kar ka so wani wanda yake gaba da Allah kuma yake gaba da manzon Allah ko wanda yake dan bid'a ne idan ya zama to yana saba ma manzon Allah bai dacewa ka so shi kawai menene idan yana so ka yi mu'amala da shi mu'amala ta musulunci ya dawo ya bi abin da manzon Allah ya zo da shi amma bai dacewa ka gani wannan mutumin bid'a ce yake ko kuma shirka ce yake kawai ka zo ka ringa nuna cewa kana tare da shi a kana tare da shi kenan ka yarda da shi kenan haka ake son wanda ya yi imani da Allah kawai ka yi imani da Allah kawai ka yi imani da Allah tsantsar imani wannan shine imani wanda yake tattaccen imani wannan kuma a karatunmu na gaba za mu ga abin da ake ce ma at-tauhidul khalis shine tauhidi wanda yake mai ikhlasi tauhidi wanda yake tatacce tauhidi wanda yake tsantsar tauhidi ga Allah subhanahu wataala wannan sai a karatunmu na gaba za mu ganshi ganin cewa lokaci yayi nan ya kamata mu tsaya sai sati idan Allah ya kai mu abinda makaranta daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana gabaki daya bukatunmu na alkhairi gabaki daya Allah subhanahu wataala ya biya mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته